بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله تعالى على آله وأصحابه وأنصاره وأصحابه وأقربائه وأهل بيته أجمعين رضي اللهم تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المتكلفين ومخالفين بإحسان إلى يوم الدين bayan haka yawa jama'ar musulmi musamman ma ku da Allah ya kaddari Allah so ku wannan zawo ya samu mai alkhairi mai albarka a wannan la'asariya da kuma makwabtanmu na wannan zawiyar wadda muke makwabtaka da su ba su tare da mu jiki da jiki a cikin zawiya amma na da kusan da muka yi murya yana fita gare su da kuma kimbin miliyoyin al'ummar musulmi wadda muka saba ganewa da ku ta tsari na kafofin watsa labarai kamar gidan rediyo mallakar jihar Bauchi BRC Bauchi BRC su karfe goma na kowace safiya zuwa karfe sha ɗaya da kuma gidan talabijin na ƙasa reshen wannan jiha ta Bauchi daga karfe sha ɗaya na safiya zuwa karfe sha ɗaya da rabi kullum to dukkanmu kowa da sunansa da darajojin da Allah ya maka muna da juna cikin gaisuwar addini assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa muna cikin yammacin lahadi ne yammaci na bakwai cikin wannan wata watan rama da gafara watan tara wato watan ramadan hijira na siyayyar halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallim fitar da makka komawarsa madina da umarnin Allah ana kirga shekara dubu da dari hudu da shekara talatin da bakwai Allah ya kuma ara mana aron dama da zarafi mun dawo za mu kira ta daga yadda muka tsaya jiya cikin wannan aiki mai wahala aiki mai wuya aiki mai zulmi yanzu bawa ya fara cikin fushin ubangiji in ba a dace ba ya Allah muna roƙo kamar arzikin fahimta wannan saƙo na ta abu da daidai Allah ka rabautar da mu ka ba mu dama mu fitar da shi wa bayinka abu da daidai Allah ka yi bayan nan naka muwafaka su fahimci wannan sako naka ya Allah abu da daidai. Ya Allah da mu da su da sauran jama'ar musulmi ka rahotar da mu aiki da daidai din nan kuma ya Allah kamar da ta ka sa mu cikin bayan ka wanda ka sa su a gidan da ka gina domin wacce suka maka ida da daidai. Amin ya Allah bijahi na jalil awajiki sallallahu alaihi wa sallam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن العد فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في العد وما تفعلوا من خير يعلمه الله تزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب الله أكبر ولله الحمد Ubangiji subhanahu wa ta'ala a sabon da muka karanta jiya ya saki umarni kan mummune maza da mummune mata wanda duk suka samu dama za su cika ɗaya daga cikin arkanin islami hamza to su cika su yi shi daidai ya ce wa asimul hajja wal umrata lillahi ya ba da umarni ba zai karba haji a baki ba wanda ya mace haji sun bi ko rabi in ba ku wata uzuri shar'i to Allah zai rubuta wannan mutum da ya aikin haji yanzu kuma hukunci ya kawo mutum aya ta ɗari da tasa'in da bakwai cikin wannan sura ta al-baqara sura ta biyu cikin tartib wal qur'an Allah yake to hakkin nan da nake ku yi daman na faɗa muku yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi tẹ́tẹ̀lẹ̀ wọ̀l hajji. Ya faɗi hajji, ya faɗi mawaƙi su a keke nan kuna ajin na da lokuta na musamman, umran ma na da lokuta na musamman, da lokutan ne kuma makajin samunmu saboda sosai, sai mu je mai hajjin ba a lokutan da yake mai hajjin ba, mu tashi babu da hajji, su je kiyama kuma Allah ya mana azaba ku mu cika musulunci nan namu cikin ala amsari alhalin jinnan ba. Sai ce al'adu, ibadar nan ta ziyara, abin da ake ce ma al'adu, fatai ha ko al'adu bil kafar duka ana nufin din ziyara. Ziyara, a lugar abiya, hajj ziyara, al'ad mai yin ko masu yin ziyara. wannan ziyarar a kudu watanni ce da suna musamman ma'alumatu wadda kuma dole dole shari'a ta san su kuma ta sanar a yi ta san su ta sanar a cikin su kawai za a yi haji kenan a hayanan watarakan ibada yakan jira sai lokacinsa ya yi ke. Idan aka yi ibada kafin lokacin ya zo, wannan kankanar Allah ya karko shi ibadar ne. Amma idan lokacin ibada ya zo, bawa yana cikin wani yanayi da bai samu ya yi a wannan lokacin ba a matsayin ada'a zai ba da ibadar kuma yanzu lokacinsa na farko sai wani abu uzurun hafizun sai tsare shi sai zaman to abdan ma abudan bi an abadahu uzurun wani uzuri sai ya zo sai tsare mutum bai yi ba to an san abin da ake ce ma alƙaba wato ibada ta ramuku amma ibada kafin lokaci ya zo yanzu kawai sai kai alola sai kai sallan magariba ka ce ka lura magariban nan zai zo ma tana da uzuri ha babu magariba mana saboda ne ibadar ta riga lokaci amma yanzu nan sai ka tuna a ke shekara ta je da ta wuce ka yi wani gargaɗi a ke ka manta an lissafa maka sallolin da suka wuce mata inda ka riga ka shiga kwama da ka wuce a ke ka biya sallolin a ke akwai sauran asuba ɗaya ba ka yi gaba malam yanzu asuba ne yanzu da asur ne islam ya ce yanzu kawai a zarka da huta sai ka yi alola sai ka yi ɗahara sai alola kala alƙilla sai ka yi asubani nan yanzu karatu karara fatiha da kura a raka da kula fatiha da kura a raka da kariya ka yi sallama kuma ka yi sallar asubani ba ka yi sallar maraice ba ne saboda ne ai an kusanta ta wuce na eh ai an santa ta wuce ne kuma darura ne diya kai kaga diya lalura ne na biyu da kawai aka baka lissafi mantawa kai kuma dama annabiyanu udurun shari'a yana kawai a kan mantuwa saboda darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ya ce rufi'a an ummati salafa al-khata wa nisyan wa masukuru alaihi sarata watannin da ake ɗaukan harama da haji su watannin daban kwanakin kuma da haji yake farawa ya tsare su kuma kwanakin kaɗan kuma don a gwada maka ibada kawai yi za ka yi kawai kamar kana yi aikin haji yana farawa ne dukkan aikin haji duniya ran takwas ne ga watan zulhijja yawon tarwiyya daga nan ne za a fita a bar mata sai a je wani daji fallau sunansa dajin mina da mai ifirari da mai kirani da mai kamar ciki duka ranar kenan da a je a abu an buɗe a wato an tashi aiki amma alawar ya kwana talatin na cikin harami saboda irin fuskan hajin da ya ɗauko amma dai yanzu ne za a motsa gaba ɗaya don Allah yana so mu bauta masa ne alal wahadati wato unit unit Allah bai son at-tafarruqu wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarruqu kada ran takwas zulhijja ran tara zulhijja ran goma zulhijja ran sha ɗaya zulhijja ran sha biyu Zulhijja ya gama tsawon sha uku Zulhijja kwana biyar ko kwana shida duka ake gama aikin hujjin duniya. In ka ga wani bayan kwana shidan nan ya zauna wata ibada to bai samu zuwa da wakon ibada ba yana mina ko saboda tsoma wannan gogayyar ba zai iya shiga ba saboda za ka ji wani in kai kiliyanci in ba ka kuma dubawa ba za ka ce ku ba ku ne ba nama ba jini amma wallahi nama da jini shi kuma da Allah wai ba kawai ya yi fada da mutumin alƙarya sai aka je kotu mutum alƙarya ya san kotu mutumin kawai ya san duka ya duka mutumin da a kai shi kotu kalli ce to kai ne ƙarar ka yi alaga ta malam kafin ya ce komi ya ɗauko bulok ɗin da ya dinga faɗa mu. Ya ce to kai ɗauko bulok ɗin ya ce kai ne, wallahi wallahi ba sauki ba da wata. Ya to kai ka ce ai kai za ku wajen gaba tamanin ni ina wajen kuma ni na ji. Kafin ya ce komi ka bi girman bulok ɗin tukuna ka kuma irin jin kaucin sa. Alƙali sai yin wani ga a ce hannun manyan ne. saboda ana ɗaukan ƙaramin kosa kosan gasari kosan gafa kosan kaza abin ya ƙare ya zama bambancin sa da blok kawai blok ana sayarwa wannan ba a sayar amma in da abin da blok zai masa an faɗa masa wani amin sai a kai to yanzu zai kai ba wa Allah buɗe hannun ka kai mutumin wajen gari ɗan uwana sai ya haka aka ce to kai mutumin maraya ka shafa wannan na kama da abin da ya kukkwada masa da ya taba yake aiki ne ba kama ba ne wato cikin ne to haka a sai kai amma wani mutum kamar ko wani ƙarfe ne saboda yin yin da Allah yi aka yi da amma in kana da rauni ba za ka yi yin tsawafin ifada a ranar sallah ba to kana mina ka yi aski a mina ran sallah kayan ka hadaya ko ka soke amina to tsawon ibada sai ka bari sai ran sha ukun da za a gama zaman mila lokacin nan ka'aban ta yi raja-raja alhazai da yawa sun yi ɗaukar ifada ko kuma sun fara koma ƙasashen su to sai ka ɗaukar ifada kaga ba ran sha uku ba a laran sha uku ko ran fiye da haka amma ba haka ba to kwanakin hajji dai an fara ran takwas an ƙare da shawo amma nan sai yake da kai ashuru da ke ayyamu ba ashuru ma'aluma su a ce watannin da ake ɗaukar haraman daban fara kuma motsa hukumin da wajiban aiki shi kuma daban ne muna fahimta to tun da yake al'adu ashuru ma'aluma to sai manya suka tattauna kudama salafu hadhihi umma rahmatullahi alaihi wa alaina ba'dahum amin a wajen sai ji Abdullahi dan Mas'udu hadrul umma awwal man jahara bil Qur'ani ala ra'si ru'asa'i Quraysh shine farko wanda ya tsaya yake yau ya kamata ku faru Quraysh ku ci saƙon nan da aka aiko ka ya Rasulullah kuna koyi gidan harkar dan alfa kullum to yau kai izini suna nan sun taru a iwan haba in je ku gaya musu san an samu addinin gaskiya addinin ƙarya ya tashi yanzu da wujudi ya hana shi awwala marati saboda wakana fil mu'minina rahma sallallahu alaihi wasallam to sai ga kuma shi ya nafi kake to je ka amma an wa gaira ba wani ka koyi shi kamata ba ka ga kai ba wa kai ba ka da jini in sun kashe ka ba su da asara ina ɗauki wani a cikin muminan nan wanda shi dangin ku ne Allah ku ragar masa da ya rasulun layi ni ni nake so a waliyan nan ta zama ko a hannuna ma'aiki ya masa izini mutum ne tsafiri kuma zami wato gajere ne ba mun raina shi ba haka siffa yake sannan kuma ma ne ba mun zage shi ba haka Allah yi shi amma dai ya ci wasu dogayen ya ko su masu kuma sunan tsokar dan za ka iya rantsuwa da Allah yanzu ranka yana aljanna kaga ya tashi da karamin ne za ka iya rantsuwa cewa Allah ya sa shi ruhinsa aljanna ne kaga ya tashi daga gaje tsayi ta kai daga kasa zuwa firdausi malam akwai gajenta babu to kuma kake mun shi ibn mas'ud da aka gaji radiyallahu anhu sai an faɗi zuwa awwal man jahara bil qur'an ala ra'ati ru'asai makka kuma ido na ganin ido idan ya buɗe alqur'ani kawai suka ji wato zaukin da dukkan mawaƙan ba sa da wannan zaukin gaban majalisa lalatattun tsofaffi abu jihadi sai ke wannan ɗan bayi ne yake faɗa ne ka san shi babba ne wai ya fi ƙarfin ya magana da shi wannan bawa wanda yake gani shi kuma kamar kankani sai wani shani ya tsara kai dare surutayyar nan da muhammadu ke ci an aiko shi shi ne muhammadu ya turo mana shi nan ya zo ya mana suru yake to ku daka shi in ba hujja sai a koma aikin hauka aikin gasa mutum ba karantarwa ba ku tambaye ko shi ne ba ba ko wannan shi a wajen sa ibn mas'ud Allah ya kara masa yadda da shi da Allah ya zai ga Umar a cikin sahabbai a tabi'ai da Imam Asara da Imam Rabi' da Imam Mujahid da Imam Zuhuri ɗaya daga cikin malaman da imam maliki ya fara kwalli da su a malaman waje ke da imam zuwuri ibn shihabi a zuwuri shi ne malamin waje na farko a wajen imam malik kullu ana kullu malik kullu abi amirin al-abbasi amma maliku ya ta karatu gun babansa ya ta gun ummansa amma a waje ita mahaifiyar ne ta masa rawani wa imam malik yace kaga yau ko zan tura ta zawiyar ibn shihabin az-zuhri amma ba za ka je da abun rubutu ba za ka je ne kawai in yana zaune shi kake kallo ya yake magana ya yake zama ya yake tashi ya yake miƙa abu ya yake karɓar abu ya yake haɗe mu yau in an ba shi kyauta me yake faɗa in hadiya aka kawo me yake faɗa wani umarni yake faɗa musu me ya tambayi kar ka fara ɗaukan komai na ilimi ka je ka koyi ilimi don rayuwarsa shi kansa littafi ibn shihabin az-zuhri imam malik sune kolaye a gabansa wanda aka masa rawani umma ta ce zo kaga ke karami ne to ya samu manya a gaba amma da ya dinga mufawaka ya dinga tafawuki ya dinga sai da dukka har ibn shihabin din sai da almari wa malik ban wanda ya ce su a zawiya har shi suka yi umumi suka ce la yusta a'run wa ma bikum bi wasiyati suka ce ba wanda ya isa ya motsa ya shiga wani ilimi sai maliki ya mutu amma in dai na nan alhalin na nan to ajiya sai ga an gwada ma kawai cewa ilimi Allah ke ba da ilimi yutil hikmata man yasha wa man yutil hikma faqad utiya khairan kathira yake wa zakaru illa ulul albab اللهم يسألك أن تجعلنا من الأولي الألباب to kun gode da su sai suka ce shawwal zulqada zulhijja su ne asirin ma'alumatu kuma suka ce kowannen su daga farkon kamawarsa zuwa mutuwa wannan ma farko zuwa mutuwa zai ba ka jimlan kwana cikin kenan a wajen shi ne tafsirin asirin ma'alumatu inda Allah ke a yi haji a cikin su يقول سيدي عبد الله بن عباس ترجمان القرآن حبر الأمة مرجع المفسرين سلفا وخلفا جسي بإمامنا السدي تكن تابعي بإمامنا الشعبي بإمامنا إبراهيم النخعي سكتي زوال ذو القعدة دوما ذو الإجا كتي تابعي أقول تابعي فانا أشير السادس sai ji Abdullahi dan Mas'ud sai ji Abdullahi dan Umar sai ji Abu Ubud Abi Rabah sai ji Ar-Rabi sai ji Mujahid sai ji Ibn Jihad al-Zuhri su sun ce shawwal din gaba ɗaya ne zulqa'da ma gaba ɗaya zulhijja gaba ɗaya amma wajen sai ji Abdullahi dan Abbas da Imam Nasuddi da Imam Sha'abi Amir dan Zara'i Sha'abi da Ibrahim Nahai suka ce shawwal farkon watan zuwa ƙarshe na cikin watan ɗaukan haraman za a yi haji. Suka ce zulƙada ba farkon watan zuwa ƙarshe suka ce wa ashara min zulhijja sai kuma goma kacal a cikin watan goma sha biyu. Kun ga su sun samu kwana saba'in kenan. Haka ne akwai ranar kwana nawa saɓanin su da waɗancan salafu na farko kwana ashirin. الله أكبر فمن حرص فيهن الحج دون دا يي حرما يأوكي حرما zai je ya ba da wannan farilla ta haji to fa ya sani ga dokoki in ji Allah. Dokan farko falara fata an hana shi jima'i. Matan mutum ta zamanto mashi kwalele da zaran yi wannan wanka ya ɗaura wannan yakto ya yafa wannan mayafi yake da Allah na kai kallahumma ajjal to matar sa haramun ce sai ya samu damar ta'alluli ko ta'alluli sugura ko ta'alluli kubra wa ya halatta mutum matan ne wa ya halitta ta bifo tukuna ma wa ya halitta ke ta shi da ya aure ta waye ba da ka'idodin da in an jima kan ta zama halal to shi ne ya dubi kwanakin nan na ibada ya ga ba za su haɗu ba da hanya hanyar sauraron mata yanzu nan da ake mafi ban da kai yanzu in ce mace ko yanzu nan ta ce su sai ka zaba ratar bayan da ƙasanmu mu zo nan in ce ina da magana ta ce wa yau ne ranar ka zaba a nan ma suna za su yi. ma ba a wajen bai. Allah ce to gara kawai a kaɗai. Kada allolin da su zama guda biyu. Da Allah gaske da Allah faro. Wanda duk ke karɓa ba ma doka hikima rangwame ai sai dai Allah ke da wannan hakki to mace kuma yanzu nan ne ko ta kware da kuka ta dafa gefen kullenta ta kona wayarin ɗinka ko ka kai jikin ma alfa jikin ne yake ta kaga kenan ta ga yi illa ko to Allah sai ka fada da fada ban da sauraron jamus kaga an kaɗe abubuwa da yawa to in ba Qur'ani da hikima ba sai ce wala kusuka to da'atu ma aka hana annabi yana jerawa sallallahu alaihi wasallama na ga sahabbai mara kuɗi ma na da hanyar da zai yi sadaka sai ya zo yake wa fi birdi a abibon sadaqa a cikin kwanan auren ɗayan ku da matansa akwai sadaka tun lissafin bai kulle muminan farko kai ba sai wannan tasha na mutum ya zo zai ci sha'awarsa a cikin matansa a cikin kuma ibada ne abin sai ya kulle muku kai suka ce ya rabu Allah a ya ati a haduna da a wata hu wa ya kulu lahu fiha adar ya ga kadar Allah ɗayan mu ya matsu Allah ya halatta masa yanda zai rage sha'awa kuma a biyo shi da lada to da yake shi malamin sa mai da kasai ne sallallahu alaihi wa sallama فيتي أرايتم لو ودعها في الحرام أكان عليه وزر to ku gaya mu da ya ɗauki a wannan tasa sai zaki a inda haramun ne Allah ya baki laifi akwai laifi kansa suka ce i akwai laifi ita to waka zalika kamar haka in wada'a fil halal kana lahu fiha ajr to ka ibada ne saduwa ga mace amma dai Allah ya san ai yace to wala kuka duk abin da ya shafi fita daga umarnin Allah ne saba wa Allah ne sunan shi fisku akwai na lafazi akwai na kuduri akwai na aiki to dukkan mai aiki haji dukkan kusuku an hana shi wala jidala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un banda musu, banda jayayya, banda tane na tane a ina fil haji. Jama'a kun ga hukun nan, inda za ka ji haji duk sai ka zo ya fada sarko yayi. yanzu muna watan azumi ma ba a sha ruwa ba za ku ga mutum jar fata kuna dawaki na umra ko dawafin nafila ya rungumi masu sa hannu bibbi iya tsotse su a gurin suna ta kan yawo Allah ya Ka duba wannan tawaki kake yanzu ba wani magana faɗa ba ina ba su ne kwanar sun ka samu wani ƙurmin jahili ne kuma shugaban wata duniya shi ne da ba irin su kuma ba a mutu wa'azi su an tsoron ake cewa ba Allah ya shirya wanda zai tsokin su kanka ya kulle to islam din nan dai yanzu azumi na inganta tare da motsa sha'awa kuma ta yi doka. To wani ibada ta umra kuma ita ma ana faɗa wa nan in ban da imam abu halifa al'ummar bin mustafi in ban da yawancin ayyukan sun ce matuƙar alwalan ne da wafi ya kari to zai fita daga da'iran ne kawai sai ya rike a shauɗa na nawa ne wato rawun na nawa ne ya yi yi alwala ya dawo sai ya tsora. Wani ba ana maganar ma karewar alwala ba, ana maganar kurujul maniyi ko kurujul maniyi kuma binar zakin, bi ma'ana bitalar zul zakirin. amma shi bai sani ba amma abu hanifa ya ce a'a shi a wajensa alwala ba rukuni ba da cikin ɗawa rufe al'aura ma yake ba ba rukuni ba in ba ka da wando ba ka da riga Allah yi ka yi ta yi ka fito sai ka zaga makadar su su kuma sun yi magana za ka ta malam ai za mu zo kan ahalar zikirin kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar in ba ku in ba ku in ba ku in ba ku kuɗi kafin a tura malmala kafin kuɗi kullum yana jiran malmala abinda ya gagar tsokuwa amma ina so ce mana wannan tafiyar da ya faɗe ta malam suka yi tsoron Allah in ya juya maka bugun dalilan da ya dogara a kai malam ko kai ma sai ka narke ka ce eh yana da kai wadaka ba a yin alhamdulillah ba a yin rafatu jima'i fusuku fasikanci jidalu mutu fil haji wa ma ta'alu min khairin ko menene kuka aikata na daga alkhairi ko mun kankantar sa ta ga ga min ga na kira kuma min khairin suka ce dilala ne ila takali wato ko min kankani aikin kirki da mutum ya yi to ya alamu Allah Allah yana sanin dama mutumin zai yi aikin ba wa sanin aikin ne kuma sanin Allah ya ya alamu Allah Allah yana sanin zai wannan mutumin zai yi aikin alkhairi dan shi Allah ne ya zana matsaran zarafi ya ba shi dama har yi wannan alkhairi wa tazawwadu ku je haji amma da huzuri kuma istida'an da shugaban halitta yake faɗa liman istata'a ilayhi sabila qur'ani ya faɗi istida'a سيد الوجود يتي استدعاء الناس الزاد والراحلة وزيرين ده زي يشي mutum da kuma abun hawan da zai isa mutum amma fa inna khayra zadi mafi bitin guzirin da ake so ya fi yawa kuma a riga tare da sa yace askafawa guzirin tsoron Allah kar mutum ya zama ya je yawon bude ido ya ga irin benin da bai taba gani ba ya ci irin abincin da bai taɓa ci ba ya ga halitta mutum na tafiya kaman ba mutum ba amma a zo maganar haji kuma a samu ya yi faru to shi gudu haka to fa inna khairar zadi a taɓa mafi alherin gudumi da ake nema gun mumini da yanki gun mumina ta maza a maganar haji to a fara gudurin tsoron Allah a taƙawa ayyuzon minar fatawa in ji manya wata ƙuni toba Allah Ubangiji ya tara yace ni za ku kiyaye. Mafi cikin guziri tsoronsa sai kuma ya tarra a karara yace wata ƙuni ina ma'abuta hankali ka anna kunna ana hanza ya Allah yace to fattakuni ni kawai za ku tsorata babu wani abu tsoro in ba shi babu abin tsoro sai Allah saboda ne saboda shi ya yi komai ya san komai ya mallaki komai kuma yana da maganin komai da komai wanda shi ya ba su tsoro bana ba ya haka ya fi kana kuma haka Allah ba duniya duniya duniya ya ya ta wallahi Allah bai da abu nan Mariya kai kawo gani dai ko kamar ya kama kawo kara ma a cikin yin kwallo ya kawo maka ibo na a yadda an kwa me har kuma ka ga da ya ba ka tsoro yanzu ba ka ba ka sosai to amma Allah shi ne alƙawiyu za ka shi ne alƙawiyu da'imu ya ce ya uli lalbad ya ma'abuta an kulla da yake arabiya iya da yalwa akwai hankali a kanu kaga hankali ne akwai hankali kuma lubu kaga hankali ne akwai hankali hijiru halfi zari ka kasar da zai hijirin kaga hankali ne sai kuma ya faɗi hankali mafi girma shine na lokaci ya ulil albab ya wanda ya tarawa a cikin hankula to fatta ku ne ku kiyaye ni Allah ubangiji mana kuma roƙo ka ba mu dama kai ya Allah mu tsorace ka Allah mana arziki mu zama bayin ka masu tsoron ka Allah amin jama'a za mu zartar da alkawarin da jiya muka tsara ittifaki da ku wanda dama can kuma haka muka saba yanzu dai za mu yi saiti za mu shiga a karar na wannan gawataccen littafi na Allah mai girma da kuwaya littafin nan littafin alkur'ani mai girma wannan littafi babu abin da yake da bakin jini a duniya a yau irin alkur'ani ga shi kuma babu alkhairin da ya fi shi balle babu wanda ya fi shi balle shi shi ne littafin da kamar da jiya muka tattauna da ku da aka yi tukurin farko jibril sai ya ji jibril sahibul wa'il amin ya zo tukurin aya biyar na farko wa jagoran bayin Allah a fadan Allah zuwa kumsa a karatunmu na warshu riwayar warshu kira'an nasu ulmadani rahimahullahu zuwa nan da aka kawo idza jaa nasrullahi wal fath ila nihayatiha koran da aka kawo al yawma akmaltu lakum dinakum wa atamantu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan wa aka saukar da wata kulla wa yu'allimukum Allah bisa dai sabanin salafu hadhihi umma akan wa wata aya ce akiru ma nazala min alqur'ani to duka wayannan riwaya su sun ciko da wayannan ambaton wayannan ayatu to sai da aka samu daga buɗe makarantar zuwa sauka wato hatama kenan sai da aka samu hukukin jibrilu daga maganyen gudewa zuwa kai izzati ya karbi abin da Allah ce ya karba ya yi hukuki ya zo doron ƙasa ya karantar da ya gaya wa annabin farko annabin ƙarshe sallallahu alaihi wasallama sai da aka samu hukuki da sukuki sau dubu ɗari da dubu ishirin da hudu cikin shekara ashirin da hudu. Wannan Ƙur'ani in ka haɗa shi ka kalle shi a matsayin hizubu abin da ake kai mai hizubu a arabiya shine idin ko tali ko bambi to an tura wasu karatu aka ce hizbu guda saboda mu malalata ne in ba an mana shi gaba gaba ba za mu yi samaki inda za mu fa kama haddar ba kuma to hizbu cikin za ka samu shine zai accumulating maka cikar alqur'ani mai girma ba abin da babu ke in ka da kowane hizbi kai tafsirin ka sai ya baka hissu ɗari da ishirin in ka ɗauki nisfu ɗari da ishirin kai tafsirin ka sai ya baka rubu'u ɗari biyu da arba'in in ka ɗauki rubu'un nan ɗari biyu da arba'in ka sake faskake su sai ya ba su kurmunu ɗari hudu da tamanin. Wannan littafin yana da sura ɗari da goma sha hudu alal ijma dukkan ƙura'un nan na musulunci da ruwatunsu sun yadda ƙur'ani ya haɗu ne cikin sura ɗari da goma sha hudu sura talatin da biyu dukkaninsu an ba su gari an mutu anguwa an ce su madaniya su in ka neman dokoki hukunce hukunce zuwa su za ka ci. Tamanin da biyu kuma an ba su anguwa su ne makiya su su kuma na magana tauhidi ban hakuri wa ma'aiki sannu sannu duka a cikin. Musulunci na da harkoki na karatu huruku ta'aji ko huruku ijaiya ishirin da tara ko talatin bisa saɓanin wanda suka dinga tattaunawa a kan ainihin a harufan hijaiya ɗin to wannan harufofin ko Allah ya dinga mu'amalantar su ya dinga magana da su ya dinga magana da su aya zuwa aya sura zuwa sura aya zuwa aya sura zuwa sura sai da ya mai da wannan harufofi suka mai su a Qur'ani har sau miliyan ɗaya da sau dubu saba'in da bakwai da Qur'ani ya zama complete To dole littafi, adadin farkonsa bayan sahabbai sun yi ijtihadi sun jera surori, domin jera surori ijtihadi ne na sahabbai almajiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallama amma jera ayoyi aya kaza zuwa aya na biyu wannan kuma hukumin tauqifiyun ne Allah ne kaɗai da manzon Allah suke da motsi a wannan majali. Shi za a cike wasu eh dole ba za ka ce kuma fa idza farada ka ba. Duk da Qur'ani ne amma ka tashi daga tartibul ayi kuma wannan ba hudumin malanta bane dole ka koma hajar annabta da manzanci shi kaɗai ya zakar kuma dole aya na ɗaya da biyu na uku na hudu to amma kowani sahabbai suka yi istihadi ke sa ma suke samu ikira annan da aka fara kuka da ita sai ka zo ka same ka Qur'ani ya yi kuka a zuwa kuma ta kafa. Don haka, Suran farko fatiha ne, in ka fita fatiha sura ta biyu, baƙara al-baƙara ce, sura ta ƙarshe annasi ce to idan ka ɗauki alif din nan na alhamdu na sura farko na fatiha ka ɗora shi akan alif lam mim na albaqara zai ba ka a an samu hukuncin da ake ce almad in ka zo ka sauka ka samu harafin ƙarshe wanda da shi aka rufe harufofin alƙur'ani miliyan ɗaya da dubu saba'in da bakwai ɗin nan kin ara ne manya suka ce ka rubuta a suka ce to a kan koma ku masu arabiya likitan da idan likitoci ba su da lafiya shi kadai ya kware zai duba su to ya ke ce da shi a kenan qur'ani likita ne ba maganin da ba lokacin da ake zana la'aula a bi gida-gida a raba saurayi da dindiga yanke ta da gari zalakar yanki amma ka ta kana ajiye ƙoƙon rubutu in ke aya ta zago to kana ajiyewa ina ka mushi kuma aka ce masa Allah ne ya aiko harshen annabi kuma ibada da mutum ne ce ya jiyan boki gaba ɗaya na nan a musulmi sai in ya ce halarci ina jin kuwa da wuya in dai ba ba hayan da kai yanzu yanzu ba ina jin ba da tun da ya kai giya kadar to dan giya shekara dubu na kan giya Allah na mu'amalantar sa a matsayin musulmi sai in da ba ba da musuluncin ne ko kuma yake giyan halal ne amma yanzu na ajiye ko ko na sha iza wasu akil waki na ajiye ina ajiyewa ina na mushriki kuma kai ko ba ka san bai hude ba ka san bai kazo ka Allah ya kada ka amin ya Allah jama'a wannan littafi ya samu suna da kankin kansa Allah ya sambace shi da sunaye a cikin sa sunansa a shaharu wa azaharu wa abalahu shine alqur'an da wuya ka zaɓi sunan da yake fitowa a bakunan musulmi fiye da wannan suna na farko alƙur'an to Allah ya kira ya ce bismillahir rahmanir rahim inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam Allah sai kira qur'ani da sunan alqur'an ina ga mu samu wannan suna da Allah ya yanka mu qur'ani kuma shine suna mafi shahara in muka buɗe Qur'ani cikin surorin nan ɗari da goma sha hudu mu buɗe sura ta sha bakwai kan aya ta tara ita ce zotul isra'i za a samu wannan. Kuran Ƙur'ani na biyu alkitabu a cikin Ƙur'ani ne Allah ya ambaci alƙur'ani da sunan alkitab. Matsajin kauru ya ce, Millahin Rahmanin Rahim, لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون يأتي لقد أنزلنا إليكم من كتاب القرآن يا تنشن شاكرا كتاب don haka Allah ya sammace shi kuma a cikin shi Qur'ani cikin surar nan dari da sha hudu akwai surar annabawa lambiya ita ce sura ta ishirin da ɗaya kan aya ta sha biyar Allah ya faɗi abin da muka karanta nan yanzu. Jama'a, sunan Ƙur'ani na uku mafi bayyanuwa shi ne Al-Qur'an. Allah ya kira Al-Qur'ani Qur'an a cikin Al-Qur'ani makajin kawai ya ce Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا Allah ya kira Al-Qur'ani Al-Qur'an muna samu a kodin Qur'an ɗaya daga cikin surar nan ɗari da goma sha hudu ita ce sura ta ishirin da biyar kuma kan ayan farko a surar Allah ya ga dama ya ambaci Al-Qur'ani da Al-Qur'an jama'a sunan Qur'ani na hudu a siyakin ɗaukakan sunayen azzikir tofa azzikir wani yace in ka ji an ce zikirar Qur'ani to sallah ake yi Allah ce wani sai ya kalubalanci ko ba yi kuma aka mace kabbara aka tada aka kira shi hauka. Yanzu lafazin zikiru zikiru a Ƙura'an, annabi ta aiki daji zikiru. Kuma a tura ta ƙasa ƙasa, kuma da zai yi. Ki sani ba, ba amma dai yanzu. duk inda ƙur'ani ya ce zikin sallah ake ne. Kaga abubuwa da yawa na ƙur'ani gare ba su rubu kuma. Eh? Zai fasaru ba. To daga cikin sunayen alƙur'ani da tun da yanzu muna jiyar sunayen ne in mun zo magana alar zikiri to za a amma Allah ya kira Qur'ani zikir Allah ya kira sallah zikir Allah ya kira zikiri zikir ko a wajen manya a karɓo addini addini ya wuce kaka a yi yan jam'iyya ma sukan yi koyi su ce ka gani ba za mu kana ba za mana babbar riga an kafa tafiyar kana nan ne sun yadda na da babbar rigar barawa amma yanzu a nan akwai haƙƙi na sifa su sun riga shi jam'iyyar ne ga damar sai ka tsine mata albarka kuma kana ina a musulmi amma abu ɗaya na addini ka zaga kayan rinta to a can ma ba wargi sai an bi manya sai kono ya jira garbi ke teku ne kuma na jiran ƙoro a addini a rasa wannan ibaka da wannan awwaliya da wannan ladabi a a a zikir kuna ƙur'ani ne بالله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون kaga Allah ya ambaci Qur'ani zikiru kuma a cikin Al-Qur'ani ina muke samun wannan muna samu a sura ta goma sha biyar suratul hijri kan aya ta tara daidai makajin kauni ya yabi qur'ani a kira shi zikir ai mun karanta ma ubangiji ya faɗa a karara ya aiko annabi da zikiru ai ai ya faɗa ya ce bismillahir rahmanir rahim wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وأنزلنا إليك الذكر من فوق الماء الله كنا بتركيب مع المرور كيف ما كان جيدا النبأ كي يجيك فوق الله in dai sallan ne da muke yi gayyata ya kawo to wa an salla ilaikar zikira to a sai bayan ya dawo kuma an kwace wajen sallan kuma an san kuma da wata sallan tun da an ce shi inda na da wani kiran ar inda kwaye to sallah ake la ya kare da Allah ya kira Qur'ani tanzilu at-tanzil ina muke samu wa innahu لتنزيل رب العالمين نزل به الروح لمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين kai da cikin wannan kasa a allo aka yi ba tafidu na tsaye ba ne ba a'a saman tafiya aka yi gaban manya suka sa yawu suka tafa kan mutum haddan tafidu dama ai na neman abinci ne ko a ɗauke ka aiki ko mu saba ka iyaka ke amma duk wanda ya gasa su ya cika tana su waɗe da miya bakwai gafa kenan wani gani ko zai yi amai amma sai ka tura ka kama allo kuna kallon kallo da allo kuma wanda ya ja jami kana kallon damar sa kana ganin damar sa wanda ya ci nama kana ganin damar sa in ban in almajiri ina ba wannan tumbe ka haɗa ma ka cikin wani ka gani in duk wanda ya ci ba wallahi malam operation malam operation muna samun wannan a tura ta al-shu'ara'i ita ce sura ta ishirin da shida kan aya ta ɗari da casa'in da biyu Allah ya kira Qur'ani menene tanzili kuma Qur'ani shahararru za mu tsaya akan wa'annan ba don sun kare ba amma dai mun samu biyar ba to idan an ce suna ya saba da sifa akwai suna akwai sifa to mun samu التحرر من أسماء القرآن كما في القرآن دي Allah mai Qur'ani ne ya ambaci Qur'ani da sunaye yanzu kuma za mu duba mu ga sifatul Qur'ani yadda Allah ya siffanta Qur'ani don mu ƙara gane ma dalilin shigan mu damuwa tuƙuwa da muka yi ne maka bar Qur'ani Qur'ani ba ai an bar shi ne an ba komai an mai da shi kurma daidai an sa shi a gabata baba ba duku a kasuwa ya yi masa jaje sunansa da gabata a bakin da na gaggawa aka ji aka bar kusa mai hula a cikin garin aka rataya aka ce kuma da qur'ani nan nan ka dace kar ka shigo mana maganar siyasar mu kasawa ba ta kai wuce kulturorin mu ne ke kayya rayyar kar ka shigo hulɗoɗinmu na yau da kullum abin da ake ce mace su je a cikin kakka amma in na rasa ruwa to ba mu da Allah da za mu zo a sai Allah da ya ba mu kai to ma zo mu kira irin nan kan da ke ɗanyen baki za mu zo ba mu idan rigima ya karma garinmu muka ga alaman da kare mu to kai ne mafaka za mu zo gun ka da kai manyan baki za mu dawo kasuwa ya daure ba ciniki za mu gogo amma muna zanne kalau mun wada su bare ba kamar da haka ne da halin hali kamar haka ne muka ba minti don biyar saboda kar mu kwana a jeji ku dole mun naɗa wannan kalmar da muka fara abin da yake da muhimmanci Allah ba a binsa don ya ba da abu ba tsoronsa domin karya azaba ba wa ji Allah ne kawai dole alal abdul muslim an yi Allah fi ma ahabba wa fi ma kaida to ba wa ko da azaba ko ba azaba bawa Allah yake wuyu azin kubullahu lahu to tsoron Allah gun bawa ya zama dole ko da aljanna ko ba aljanna ya ce wa ma halaktu jinna wal insa illa liya'budu to bota ya zama dole to muna dauko qur'ani in mun ga duhu in mun zace kuma da shi ke kuka mu zace wannan ya jawo mana bala'in da muke qur'ani ya cancanci nur mubiyin jama'a in akwai haske akwai duhu a wajen to a ce ne qur'ani ya zama haske maganin tufanni kenan to in ba qur'ani babu haske muna karantawa a sura ta hudu an-nisa'i kan aya ta ɗari da saba'in da hudu Allah ya ce ya ayyuhan nasu قد جاءتكم قد جاءكم برهان من ربكم أقوى بدون ذكر الكاف يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا قرآن نور kuma mubinu ne to a cikin sifa wannan ne muka tsaya a kai yau sifan qur'ani na farko kenan haske ne kuma mabayyani kowa ya yarda in an ga duhu ana sa qur'ani a gaba to duhu ya kare haske ya zo to Allah ya gobe za mu tashi bi awsafu mun karanta sifar guda ɗaya akwai tambaya insha Allah bismillah
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Fatan malam zai sha ruwa lafiya.
Allah ya karka
Sai dan Allah muna roƙon malam da yan uwa musulmi addu'a.
Allah akbar Da su taya mu da addu'a akan yan uwan mu matasa masu shaye-shaye. Tunda da kusa kadan shi ma yake gani. Dan Allah Allah ya shirye mu.
Allah.
Mai farkon Allah sallallahu alaihi wa sallam.
Allahu akbar yasa mala abakar yake ta matsawa sai da karatu a ce ya ga kafin takardar ne ai wannan takardar a je bana dai ba mu zo kan kamar ta bane yau matasa ne ake so a yi addu'a Allah ubangijin zai ne ta ku. kuma ku ne dama da gonar jayin da manya za su wuce su bar ku. kuma yayi adalci yake harshi malafa takarda ta zama takarda ta gaske to muna ga mai takarda mu ma har mu muna nema Allah shirye mu. ba ku shirye sai wanda ya cika da la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama nan ne ka kake saboda annabi ya ce innamal a'malu bil khawati kawai ayyukan da ake ɗauka aikin da ka cika a kan da mutum zai mutunci shekara ɗari wace gari sai ya nisa to shi ya mutu ne wajen mutum saboda bin hawashi ne haka muna roƙo Allah ya shirya da mu Allah ya amana arzikin mutuwa kuma akan shirya na ga tafi take nan ko bismillahir rahmanir rahim إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم صل وسلم وأنعم وبارك ومسجد على نبيك الأعظم وحبيبك الأكرم سيد الأنام نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نستغفرك ونتوب إليك يا الله إياك نعبد وإياك نستعين يا الله حسبنا الله ونعم الوكيل يا الله ونعم المولى ونعم النصير يا الله يا الله وانا متاكا الله كشير وانت يزال كجنة Allah shi ma ka saka mashi da alkhairi Allah ka ba ki ladan shiriyuwarsa da shiriyuwarku tsari akan naka ladan na shiryarsa Allah muna roƙo mu ma ka raya mu kan hidaya ka ɗauki ran mu kan hidaya ka tashe mu a tutar almuhutabi almuhutabi ne ya Allah ka tashe mu ta haka rayatin muhutabi ne ya Allah ya Allah muna kuka wannan yanayi da muka jefa kanmu a ciki ya Allah mu ne muka laifi mu ne muka maka laifi muka fusata ka Allah ka ɗauke walwalar mu ka ɗauke ni'imomin mu saboda kana so mu gyaru taimakon azaban lahira ka mana kankanuwa ta duniya to Allah muna roƙo ka yaye mana yanayin Allah muna roƙo ka biyo wannan yanayi da buɗi da walwala ya Allah da sauki da sauwaƙewa ya Allah Allah Allah Allah Allah Fatiha ma salatul Fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله.